إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah. Insha Allah kamar dai da aka saba za a iya kira na tambaya a lambobi kamar haka. Imma lamba ta Airtel mai lamba 96 tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan katroven seize katroven dizinef zero an soixante ko a lamba ta move mai lamba tisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katroven katorze 32 50 42 Allah mana mafaka wannan su ne lambobi da za a yi kira ta wannan hanya kuma illa yar ƙarin nasihar wajen mai kira ya yi ƙoƙarin kauda rediyo ko barin inda rediyo take a lokacin da yake yin waya ka ji bayaninka a cikin wayarka kaka ce ka ji a rediyo kuma kana kana waya shi ke kawo jin hayaniya ba jin kun kai baka ji mawuce amsa mu ji tambayar ka ba balle baka amsa shine ke na muhimmancin kau da radio a lokacin kira assalamu alaikum na to bismillah Allah sana sani
Wani zai ne matsayin mace mai aiki a musulunci tana da haƙƙi akan mijinta na ciyarsuwa da shayarsuwa da sutura.
To.
Mai aikin gwamnati.
To, na ji. To, wannan na wata da kenan ya zamanto biyarin da aka yi na kawai da radiyon an cika shi da kyau insha Allah. kuma cewa inda mutum ya wannan bilayin misali ke sai wancan layin kenan a cikin biyu assalamu alaikum lafiya alhamdulillah alhamdulillah na'am
kamar mutum ne yana da mace eh to kuma suna yin kwana biyu to sai kawo mata kwana guda kuma sai kai bulaguro to za ka dawo ɗayan wanda za ka sa mata ko kuma ɗakin wanda za ka mutu to shi ne tamata ka assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam
Muna laya mana.
lafiya alhamdulillah An tashi lafiya.
alhamdulillah Wannan wannan almajiranka da ya dau kuka ga koyan makaranta.
eh
Masar doku laya ko.
la la alhamdulillah alhamdulillah Ma'adalla. To alhamdulillah mala ina da tambaya.
to bismillah
Ina ne matsayin mai hasada
to da kuma mutum baka mishi komi bai ɗauki maka gaba ba gaira barka ba.
eh
dai ne tambaya ka ina gaida ka alherin Allah ya kai musu ta amin amin amin Allah ka amin assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum salam na'am
muna da tambaya ta bismillah bismillah
wai menene wani
ha
ga ta nan mai tambaya ta bismillah
salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah bayan bayananki
tambaya muke ta bismillah
na hukuncin shin
الوان كل شيء كل كذا السلام عليكم السلام عليكم salamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله
ina kwanan لا لا
tambaya ce za mu yi wa akan wani wani arme
أنا وجمي
wani arme إيه
arme ne wai aka yi إيه masu shi ta ce ma mijin ta gaji a waje إيه sai ta yi mata a waje ko sun ɗauka rabuwa ce
إيه daga a waje shi kenan shi ne muke so a gaya mana
to shikenan to muna hata dai an wa ai haƙuri kaɗan kenan kaɗan gama ne saboda maimakon yawan kiran assalamu alaikum Salamu alaikum, barka mana.
wa alaikum salam ta na'am Muna da wa- ah, wani bawan Allah ne wani makwabcinmu da ya rasu.
eh To sai zo ya zama to yan ga yan gidan wuta sun biyo shi ba shi wuta na kusan shiga sabayin hajji wani abu.
eh
To yanzu shi ne nake cewa eh, gaskiya kuma babu damar da za a biya wannan kan wannan. To shi ne nake ta to zai a ce da dai za a yi gurin eh, tutan za za a je a ɗebe su gawara ko ku dai ya ne.
bashin wuta Eh, bashin wuta ne suka biyo shi har shiga saba'in da wani abu ne muka gani.
eh
to shi ne dai yanzu mun rasa dai yadda zai zami kan musakan yadda harkar ke ciki.
to shi kenan to an wa wannan ganin ya kamata an ba da amsa abin da ya wuce mai magana ta cewa idan mace tana aiki shin mijinta iya mana akwai haƙƙi akan mijinta don tana aiki na ta ce da kanta ta wani ga abu ne ya yi sananne a musulunci mace in ta mallaki duniya ce da ita a wuyan mijinta yake he dai in ta yi ihsani ta bar mashi wani bangare ko wani abu amma aikin mace bai ɗauki haƙƙi na ciyarwa da Allah ɗora a kan miji na ciyarwa da sutura da sauransu mai magana cewa kana kwana biyu biyu a gidan iyalanka guda biyu misali ka yi kwana ɗaya a nan sai ka ta yi bulaguro in ka dawo ya za ka yi gaba za ka yi ko baya za ka yi a ƙa'ida ta adalci kuma abin da yake kare shubha ta zalimci idan kwana bibi kake kai kwana ɗaya a nan sai kai bulaguro a kwana na biyu in ka dawo koma za ka yi ka cike mata kwana na biyu take binka bashi tukun kai gaba wannan shine adalci sai mai maganin hasada tana ƙaila yin hasada na gaba na hili abu na shahararre cewa na salasalam cikin hali da yake yi la ta hasadu la ta bagado kaku hasada maganin hasada kuma na yace ita na cikin cuta ba ta halakar da al'ummomi kafin ku duk take kawo da yawa kisa-kisan kai da sihiri da waye da wa mutu wani kurci a mai san mu da mai sihiri da abin da ke kawo hasada take kakana kwarai hasada amma tana sababa banna da yawa tana cutar da mai yinta domin mai cutar da shi shi idan ka mutum ne kan wani abu da Allah ya bashi na nema in ma arziki in ma ilimi in ma da wata baiwa to kai kana wahala kan kuma baka baka da imani ba da kadara da abin da Allah Allah shi ke yi abin da cikin bayan shi kaga ba zuciya ka wahala kuma baka hana abin da Allah ya yi ya tabbata wa baka iya na hasara baka iya hanawa wanda Allah ya niyya da dokaka da arziki kuna da ban baka iya hanawa duk hazaraka he ma kai kare kare ka kare faduwa kunan a takaice da akwai rashin tunani yin hasada rashin imani da kadara wannan shine babban da ya kawo ta kuma iya sababa mana azaba ta Allah ko kamun Allah Allah ya shirye da mu magana gaba kuma shi gaba kai idan ya mutum ima gaba iyawa jigon din nasa da kika gaba shi dai gaba abin da yake tsara musulunci kai za ka mutum magana kai masa sallama in haka sallama ɗaya biyu uku bai amsa ba kenan ka sabke zuwa uku ne in kai bai amsa maka ka sabke yauni na kai baka cikin layin gaba shine ga cikin layin gaba assalamu alaikum na'am
Ina fara kuwa alhamdulillah an tashi yayya.
la yau Wani suna ne muke so mu samu so mu samu ma'anar shi.
Wezo, eh?
Western, Ha?
Western, Western wani suna ne muke so muke muna so mu ji mu ji ma'anar shi.
Yo suna kun suna na malami ne suna na Ilyasu ni ma ban sama da suna na Ilyasu. Suna ne kurin Ilyasu. Ya ce shi in ga miki ma'ana Ilyasu. Kurin. Wannan kurin suna suna kurin suna ne bai ta an dai bai da bugu ma'ana. Wannan ba su a cikin dai mu aka ce malamai mu Qur'an na zamanin amma ce ga da in da ka samu shi wallahi ba samu da ka samu shi ba. Wallahi a ce ta kalma ce ta larabci. Ga sunan sai suna na Ilyasu amma ya ce an ga mutum me ma'ana Ilyasu wallahi ba sani ba. Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Malam muna da tambaya.
na'am
Kamar wadda tana wanka tana gidan mijinta tana wanka kuma mijinta ya ce ya saki da saki da ya ne mai iddanta.
to na gani assalamu alaikum bismillah bismillah bismillah yi magana to eh, muna akwai mai magana cewa mutace da miji suna ɗasawa ana hira kai sai ta ce ita ko ce ta gaji ya ce in ta gaji a watsa mai ya ce a watse to a watse daga mi daga zaman da ake yi kowa ta yadda yake daga gidan irin wannan kalma ta tsakanin mace da miji ta magana arme sake ko ba sake ba shi wanda ya magana da tambaya mijin da ya wannan magana a watse a watse da kalmar ne a saki nake niyya ko ka watse daga zama ne wannan dai wani malamin bai ma tafsiri bai mashi ta fassara wannan magana shi zai tambaya tsakanin ga Allah ta kace a watse daga me za a watse shi zai bayani in suke yake niyya saki ne wancan ba saki bane ba wani malamin bai bai ce mai saki ne na'am
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah muna tambaya da Allah mana a ba mu farlan a cikin watannin ne da ake azumi wasu su muna ji wani yayi an ce shi ma alhamishi da saboda wani kuma a ce litinin da alhamishi a ba mu farlan shi mai wanne ne ya yi muhimmanci yin mu dan gai to bismillah shikenan bismillah sai mai magana ta eh, ya ci bashin wuta allah mai cikawa to abin da yin da hali a nema yan uwa ko ɗiya su biya wannan bashi na wuta idan babu halin ɗiya su biya babu hali ko ka ji gidan wuta ka ce wani ya yi maka shan ma bai ya yi ma wannan kudin wutai takardu ne da hukun aji koran a wannan hali inda ya babu hali kuma a matsayin a sani na da yin nijalak kamfani wajen katabin 60% saboda kashi 95 ko da bakwai ne ma na gwamnati ne wannan ka cire banka na gwamnati tunda a ka'ida wanda a daular islamiyya ma gwamnati na iya biya mutum irin irin wannan bashi na zarura balle kuma nan kayan na gwamnati ne ma yanda kamfanin wani ne shine matsala wannan bashi ne iya nan amma tunda na daula ne kuma babu halin biya to gaskiya ya ci ban shi Hmm. sai a assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am
malam malam hutu ba ku so ne kana mashi ina kwana kuma bai amsa ba in ya ranka Mene? mene bana ji to eh assalamu alaikum na'am la la
Malam tambaya ce gare mu.
to bismillah
Aha, malam kamar ciwon iska ne ya samu wata ƴar uwata.
eh A yadda take zai yi ko ta fara sallah haka ta yi raka'a biyu. Sai ta ji kawai bata iya iya kamar ta ta kwaɗi. Sai dai ta zamna da ta zamna da idarsa. Kuma Eh.
wani lokacin ko tana so ta yi wani istighfaru ko hajjala daga ta fara ta ji kamar an rike mata baki. Kuma yanzu yau da gobe ana neman magani ciwon na ta yake ga wata ce wata ran sallan ma bata iya yi. bata iya cika sallan lokaci in abin ya kada ta kuma in iya ta kwallo bata iya komi a jikinta kamar babu shi a jikinta eh
shi ne take tambaya sallolin da ta yi in ta tashi in ta ji sauki ramu su za ta ringa yi koko ya za ta yi tana ana ta neman magani Allah ne ya saba aka dace har yanzu to na ji shi kenan ba ba mu na ji sai eh, mai magana ta an wa mace saki na keta saki cikin jego yalwa masa'alar saki a cikin jego eh, saki ne na keta mai keta shi idan mace ta- ta aihu aka sake ta to a shari'a ta musulunci ba da sahin wata uku a tunda an san dalilin tsaya jinin da shayarwa ne in shekara za ta yi bata jini ya ta fara jini ta yi jini uku tukun za ta kare iddata amma matuƙa ba jini uku ta ba tare da za ta shekara shekara ɗaya shekara biyu tana nan cikin bata iya rami magana kenan assalamu alaikum na'am na ina jinka
malam da Allah ya haka yin muke so amma samari bisa kan kamar sa wanduna sai mutum ya zo ya sa wando sai ku zo sawon sallah iya gaban ka an an yi sujada wallahi sai ga kullun direbin ta kashin mutum a waje kai kuma a gaban kake baka yi dani a jiya muke so da Allah ya hankalin samari da Allah malam aka wani abu Eh, na gani assalamu alaikum
alaikum salam na'am
mana ya gaskiya alhamdulillah amma da ya aiki da kokari alhamdulillah bismillah tabbarin ke malam na'am
misali kamar cikin harabar masallaci a waɗanda suke za su kafa rumfa ba don lazumi ba ba kuma don karatun alkurani ba don kan wannan ya zo shige ɗaya da shi wannan ya zo shige ɗaya da shi ba su da aiki sai gudun yadda ke zai mutane
eh ke da zamanin inda wani bayani a ɗan musu a kai wanda zai iya shiriwa shi
eh a gwari
to assalamu alaikum kenan yanzu assalamu alaikum wa alaikum salam Malam, ina kwana la la
malam muna da tambaya to bismillah Allah sana sani
salloli na nafila ne wai in an zo wajen zama na tsayya eh ana iya yin addu'o'i irin na salloli na nafila kafin a salam
an zo a na- eh, a da da ake a cikin farilla farilla ko me eh eh kuma kafin a salam sai ai akwai addu'o'i eh kuma bayan an salam sai ma ana iya duka a yi a salloli na nafila eh to naji
Aha.
eh mai maganar sai eh magana fadala ta azumi to yawa azumi ne da kullun dai wanda yake da fadala na yau da kullun azumin litinin da alhamis wanda nan sallallahu alaihi wasallam ya bayan ya bayanin har na aka aisha na aka aiko shi bayan da wani bayanai ya yi magana litinin da alhamis ana daga takardun bayi ga Allah subhanahu wataala ana kai da su mutane kenan manzala manzala ce ina so a samu azumi a cikin takardun ake kaiwa kenan rana ce mai muhimmanci wajen azumi litinin alhamis inda yana na da kullun ne kun kuma na wata ne kwana uku a wata shi ma biya bukata ko a ɗauki alhamishi juma'a kuma me aka ce a ka sha uku sha hudu sha biyar sha uku sha hudu sha biyar an ɗauka shi amma dai wannan litinin alhamis gaskiya zai yi sauki kun ba wannan magana kan shi kuma kuma kun sha uku sha hudu sha biyar ka samu matsala kan sudu ko na daban sai kana iya yin litinin ta farkon wata alhamis mai biyu wata ta alhamis ta sama kenan alhamis biyu litinin ta farkon wata ake farawa wanda na iya baka shi ma azumi uku a wata guda kuma ne kowanne kuma iya fadalar shi daban sai maganar na salamu alaikum wa alaikum salamu baraka alhamdulillah ha?
game da fatawa da kai ta magana rubutun wuta da karfi eh
da haƙƙin gwamnati ne ha?
haƙƙin gwamnati magana rubutun wuta da kai kace wai magana kudin gwamnati wanda ya mutu za ka yi tambaya kan cewa wanda ya mutu da kudin bashin wuta ka ce gwamnati ne
ha?
ba eh magana kudin wuta eh
wanda ake bin shi bashin kudin wuta da kace kudin gwamnati ne shin ya halatta ne kace ya halatta cewa tunda kudin gwamnati ne ba sai an biya ba a'a ka tsaya ka ji ka haika magana ka ji abin da ta aka yi cewa ba mai biya a ci inda hali a biya mishi ko yan uwa ko nan an ba ba halin biya kuma kamfanin na gwamnati ne to shi wancan ya ci raban shi a na gwamnati
ya ce ne raban shi
bai ci ba ya ci raban shi
ya karbe shi eh assalamu alaikum na'am
a muna da tantara sai bismillah
ko mutum ne ya saki masu kisan gida eh
hukumar hatta kare gida bai mai jinsa ba ha hatta kare gida bai mai jinsa ba eh
kuma ake jawo yi kawai ne targe ta kare gida ta rufe gida ha
ake jawo ne targe ta kare gida bai mai jinsa ba wai ta sake abu
to na gani to shikenan naji assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum lahiya ban ji da ke wallahi na'am alhamdulillah
Muna da tambaya kamar haka.
to bismillah ma daga murya ban jin gaje wallahi
Na'am, game da masu sana'a na irin sabbu wasa da kura ko wasa ne.
ma sami
Wasu wasa da kura ko da ne haka.
da kura ko da biri Eh, wai matsayin wannan sana'a.
to assalamu alaikum bismillah dan wa ku tsaya dan bada a takaice eh, mai maganar cewa ina hata yan dan hakuri ga dan eh, tana ciwon iska kuma takan idan ta ce ta yi sallah za ta kai manta wata hadi yan washi kullum mara lahiya ko iska ko iska ba zai bakin abin da ta bakin kokarinta wajen da farko ta rika yawan ta'awuzi karanta azkar irin karanta qur'ani wurin su amanar rasul ko bakara gaba da iya irin su karanta su kenan irin su karanta ma'awazat kenan ta rika yawan karanta da qur'ani da azkar abu ya karinta to wannan kuma za ta bakin kokarinta in azumin sai ta azumin matakan a kwanciyar sallah ba barinta mataka da hankalinta za ta sallah kurin bakin kurin da za ta yi za ta yi bakin amma za ta iya sai magana ta eh, takaci. iya magana nasiha ga samari wani mutum zai shigo masallaci iya sallah kuma in yi duka sai ta kashin a hili gaskiya wannan akan samu haka nan ko ma ba samari ba kuma yawan masu haka nan sa kananan kaya ga da- da- da gaggar riga kana sallah to ka ta kashe kowa iya cikin babba al'aura shi kuma babu sallah riya al'aura iya cikin sharaɗin karɓo sallah sallah ba ta karɓar zaman sallah sai an riya al'aura mun shi za mu ta nasiya sauran ta dan haɓun da kenan wani ya gani ka kenan ne kenan al'aura babba ba ta bay- ta ta bayyana kenan gaskiya ai tsoron Allah ya kokarin ya ko da ka sa- ka sa pantalon kin ka saki riga ka ta wuce ta kashin ka gaskiya amma tana bayyana ta kashi akwai matsala na'am assalamu alaikum
Ba a rikon zala mai na kwanan kuji gabata.
lafiya lau alhamdulillah Tashi lafiya.
lafiya lau
Yawa, da Allah muna da tambaya malam.
na'am
Wai kamar mutum ya fara sallah a rajin rashi kuma daga baya zai bari hannu in ya ga dama hannu ya dauki sallah rajin rashi shi wannan mene da hukuncin shi alƙur'ani to na gane shikenan sai mai maganar eh, masu yin wata runwa a masallaci ta zamanto matsiga wurin hira wanda ya huce a yi da shi wani hutu yan wala kula hal mai da masallaci wurin hira kwarai hadari ne kuma iya da aibu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa wani zamani zai zo mutane za ga sun yi gungu gungu a masallaci kuma ba sa ba wani abin na addini ko karo ne ce ba duniya ce kodin hira duniya ce kama a yi da wani manzo Allah ce wannan mutanen Allah bai bukata su kuma kai ma kakka zama cikin su kakka zama cikin irin mutanen annabi hana kuma balle kuma wannan ana kuma ganin hira duniya kuma ina ga ya zama to kuma za ka aibanta wasu kwana yi da mutane kaga abin ya muni da yawa wannan wanda a masa nasiha na hadarin da suke ciki to sai maganar cewa addu'o'i da ake yi a sallah ta farla za a yi nafila to akwai addu'ar take yanzu kamar irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi tsayi daga abu guda hudu tsari da matsayi daga daga azabar jahannama azabar kabari fitina rayuwa da mutuwa da fitina ta masjid da jirka wannan annabi an sallar farilla ce kuma ita ma a tahiyar karshe to amma duka addu'a addu'a ce mai kyau da za a yi farilla ko ce ce ma ana yi a nafila wannan ta kace ba lahi bane ba sai dai ba dora maka ba irin inda aka dora mu a can shi ne a sallar ta farilla ne matsayi annabi umarni ya matsayi daga hudu amma sauran nafila abin da kai na addu'a ba matsala bace ba assalamu alaikum
wa alaikum assalam na'am
an tashi lafiya alhamdulillah
ya himma alhamdulillah kana ji na eh
wai mutum ne ya auri mace da cikin wancan mijinta wanda suka rabu eh
ya ka auri da wata bakwai ba kwana uku da aiki
eh
kuma wasu malamai suka ce da shi wannan miki yanka ba yana iya mai da mata wasu suka ce ya haramta shi ne gaskiyar magana
eh na gane sai to na ji ha ko ƙarin bayani
da eh a mana gano da ka kama kama radio Eh, sai mai maganar eh, mace aka ce idan ka sake mace kamar da ya ce in ta kare idda ba ka iya anamanta heta wani armi ba gaskiya bane a kauri abin da yake maganar in sakin daban-daban ya kai uku ko ta kare idda ko ba ta kare ba wannan ba kai ba ita heta armi amma dan ka mata saki ɗaya ko saki biyu ta kare abin da yake kare idda abin da yake hukumtawa kahin ta kare idda kai kake da haƙƙi Allah ya ɗora baka haƙƙin yin komai ka ce na mai da mata ta kun ga mutane bai buƙatar yarda uwa ta kula da wani in dai tana cikin idda amma idan abin da yake hukumtawa kare idda ka sake ta ba kare ba ta kare idda ba ta kare idda ba ka mai ta ba to ta kai ma ka zan bazauri kun baka dama ka ce ka mai ta shikenan sai sabon almi tana son ka sabon almi wannan shine amma dan ta kare idda mace ba a cewa wai shikenan kai ta alimi ba gaskiya bane ba sai dai sakin in uku ne aka yi shine za a ce shi ko wannan ko ba kana dama dama dama an kare da mai ta alimi gurin na ta da wannan magana ta ka ka gane in ta sa gaba hmm na'am
wallahi malam wata masifa ce take bibiya ta ni dai ina roƙon addu'a daga gare ka kuma duk mutum to Allah baka Akwai wata lafiya mace eh, kamar akwai wata wanda kawai sai ta zo kawai sai ta ɗauki abu na haka wanda nake sai da sai ta ce min sai dai ta bani na kuɗi na shi ne nake jin tsoron eh, Allah kuma a tsaya da addu'a Allah ya gasa ta ni na dai to ka hana ka kiyan shi ka hana ta zuwa shagon ka ka- ka- kamar ta kashe gurin wallahi kamar kamar na hana ta ta kashe malam.
kamar to wallahi na hana ta wallahi to Allah kare ka- kare kare mu gaba daya. Hmm. ta eh, mace kenan wannan shine sai assalamu alaikum na'am ha ha bismillah to kamar tsohon ciki ne gare ni kuma da kyan nake iya tashi in yi in yi sallah ɗago wannan sai nake daga zaune ya halitta to na gane shikenan bismillah assalamu alaikum
wani alaikum salam ina kwanan kuma lala
an tashi lafiya alhamdulillah
tambaya ce gare mu mana ta bismillah na jinki
kamar mutum yana da janaba haka bai yi ba wanka kuma haila ya zo mai ya ne zai yi Mm, to shikenan na ji Ah, ya.
to bismillah assalamu alaikum na'am na'am to eh mai maganar sana'ar wasa da kura ko da biri an ai ina ga abu ne a hili irin wannan abin bai dacewa balle irin wasa da kura an san hatsarin irin wannan al'amari ba za ka mahiya masu abu za ka mahiya wa dama ai wannan musu dama masu irin wasan dama ai bai bai bukata maka wasu azi daga mahiya dama dama ga shirka ga dai abin da aka san sana yi dama abin da suke ma tare da shi yayin kura hadari za ka su kwarai suna cikin aiki na shirka na sihiri daban-daban wanda shi kisa ma ga wasa da kure abin da suke ciki na hadarin masu suke ciki yayin magana wasa da kuran assalamu alaikum Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Malam tambaya ce gare ni.
na'am Eh, kamar yanzu mace da suna tare da mijinta, farkon na dai ya kai kamar shekara hamsin a rayuwar shi har ma ya dora. To yanzu sai yake soyayya da yarinya, yanzu ita matan ita ce mishi wani, yanzu sun kai kamar wata takwas ko tara. Ita ce mishi wani, in karamanta za ka yi kai kokari ka kai sadaki ka kawo ta ya da mutuncin ka ba yaro ba. Kana soyayya a waje, da ya gudu ba shi, ɗaya ce mata ba ya aramanta. Kuma a halin kullum suna tare da ita da take to ba ka aramanta me kake soyayya da ita dai gudu ba ki ce mata yanzu na zai yi da ita. ya gani ganin shi da muke tambaya akan wannan me ya ci da shi da ya faɗi wannan.
assalamu alaikum na'am
malam sallaci mutum malami ne gare mu kawai cikin masallaci ya ki sallaci masallaci da shayi amma da asuba da rana cikin tuna muna da masallatar
yaya alo cikin masallaci muna da masallatar malam kinto amma sallar isha ita yanzu muna shi za ki ke ji waje zai ko kuma mutane na cikin masallaci ɗan kwaloli sai to waje kuma wayan ma da ke tuwa waje ba ta kawo ba. mun yi mun yi da shi ya ke ya ce kawai in ba in ba in in mutum ɗaya ya yi sallah cikin masallaci a sa waje
to sai a takaice mai maganar eh, mutumin da yake barin sallah na alama yake barin sallah ya komo shi dan wata takaice dai kurin barin sallah ka yanke ta iya daga cikin abin da yake na nau'i annabi ya ce tsakaninmu da musulmi da kahuri sallah ce don da bata ya kahurta to barin sallah kuwa heloshin da aka ga dama a zo a gama a yi ta to ba ta Allah bace ba na haka kuma hadari ne idan zai mutu misali ya bari ya ko ka- inda zai mutu har ya mutu kan ya mutu kina kawon suna na kahurci inda ya ka tambaye take gina kenan wannan abu mai hadarin gaske barin sallah kuma Allah dama ya magana wanda ya alƙarma azaba wanda suke tozatar da sallah gaskiya magana muna fatar Allah da shi da mu gaba daya sai magana wanda mace ce ya arma ta wani bayan wata nawa ya ya- ta aihu an tabbatar da cewa daga baya dai cikin na wancan mijinta ne to shi anan wani abin da ya wakana arme da kai ka arma matan mutane kenan ba ta ƙara idda ba arme ka amsa a cikin idda to wannan arme dai ba arme ba ba ta fati ba ba arme bane ba akai da farko ma kuma kai baka sani ba in Allah zai kaddara da ka dan danka ne sai kai baka sani ba wannan shine amma magana da take biyowa baya to shin daga baya zaka shiga layin bazaware ko har abada ne akwai fatawa fiqh malikiya sanan mazahib kan cewa armi cikin idda shine Umar ibn Khattab ke cewa har mace ne na hal abada duk da wannan bayanin cewa akwai bayani da ya saba ma haka nan wanda kamar da yake cikin jami'ar kamun na na na usul tafsiri na abin tafsiri na imam qurtubi ya kawo wannan mas'ala ya yi magana a kanta ta ai eh, na maganar abin umar bin khattab ya yi fatawa biyu kan haka nan ya yi fatawa ta farko akan cewa arme da aka yi a cikin idda za a warware arman a ba ta sadaki bayar da sadaki kuma wannan armi hal ab- eh, kai za a raba arman shi da ita kuma armi hal abada shi abin da umar farkon gami babu armi tsakanin su hal abada ce to wannan an samu sai sai zina ali sabu matul ash'ari wasu sabbai sun ma umar inkarin ya za a yi halatta ya haramta abinda Allah halatta ta da dalili a takaice dai bayan tattaunawa umar bin khattab ya komo daga wannan fatawa ta haramta al abada kenan daga baya bayan ya an raba su kuma ta yi ta idda daga baya akan wannan fatawa zai iya zuwa shiga layi na almona mata wallahu alam sai mai magana a sallah daga zamani ba tana da ciki ne to in da ciki ruwa ba lahiya ko ba ciki da ba da wani baka iyawa Allah ba da musulunci wani mai sauki an aya tsayen ba iya nabi ce aya zamani ha kwanta maza sallah ba baranta kenan zaki iya sallah ki a zamani cikin nutsuwa ya yi ki je ki hakki faɗa ki ciwo ba tsohon ciki kenan a muna fata assalamu alaikum alhamdulillah
wannan tambayar akan rubutu yare wannan
akan mi
akan shan rubutu wannan da ake yi wasu kamar in suna da juna biyu ana musu rubutu a cikin su suka sha har su to zama na gani kamar yare.
Eh, bismillah
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam alhamdulillah
Kuma na sanda ana tsara muku kokari masu aiki da bakai.
amin
Yawa, abin da suke tambaya kamar eh, wanda in aka zama ana tafiya eh
akwai kamar limamin da yake tafiya doguwa
eh kuma mun ha- kuma mun haku kari to kuma kasan abin da za ku karanta.
eh Kuma bacci wannan akwai kudu. An zo a kudin an ku kari gona ku kuma an zo kai karanta abin da kanta shi ne nake tambaya bi ya kamata mutum ya karanta da can wajen tafiya da wajen kudin da su ke a takan ba.
eh Bai kudi ba yawa shi ne tambaya ta.
to na gane sai tambaya ta gaba magana ce ga janaba ga haila janaba ta same ta ba ta yi wanka ba haila ta zo to wannan duk saɓanin malamai kan masalar ba masu ganin wanka guda yi ta masu yamma da mana ba da fatawar wanka biyu ganin fatawa ta ɗaya cikin sahabbai eh, na abu kata da lansari na yin hakan a takaice dai abin da ya yi za ta yi wanka na janaba ta kamata kuma ta yi jiran haila in ta ƙare ta yi nata wallahu a'lam. sai maganar eh, assalamu alaikum
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
lafiya alhamdulillah
Dalla ina tambaya ne akan kai kana da ciki wanda yana da a jafi wani lokaci ko ya kama.
mai ciki
Mace kamar in mace tana da ciki a da.
To, eh, assalamu alaikum Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Muna lafiya.
lafiya alhamdulillah Yawa tambaya ce muke yi da za.
na'am
Eh mu mu dage mu ce a mutum a wata an ce mutum ya duk wata guda ya kokari ya yin ganin azumi uku.
eh To kuma sai aka yi kasari wata ya zo shi akwai azumi da za a yi a cikin wata wanda ya tabbata a sunna kamar irin na su asura da tasura ko kuma irin na su eh, arfa. To mutum zai iya in ya yi azumin ɗaya daga cikin biyu nan zai ci ko saura ne biyu in ɗaya ne ya yi zai ci ko biyu ya zama uku ko kuma in biyu ne ya yi, zai ci ko ɗaya ya zama uku na a kowane wata ya samu azumi uku.
To, a takaice dai eh, masala ta eh, mai magana ko mijin- mijinta ne dai alama yake soyayya da wata yarinya tana cewa ya ba hamsin baya kuma iya soyayya da wata yarinya ta yi magana akan cewa ya arme ta ya ce shi bai armanta ƙashe shi da zina zai da ta to wannan na ga akwai magana ta ɓaci rai yayin iyawa don ya bata miki rai ne kamar kin sha miki ne da arewa da bintu wannan ilwa an hakina ga cewa a, ga halin da wannan mutum yake ciki kuma ba arman za a yi ba samu na gida za a yi na kusa wanda zai mai nasiha kan wannan abin da yake ciki na mu'amala da mace ba harkar arme ba wannan shine kamata a bincika ya tabbatar da an mai nasiha kan abin da yake wakana in har haka kin ne suna mu'amalar kun ba almi ba zai nasiha da kun ke bukata a takaice sai mai magana ta ga masallaci sai liman ya hutu waje kuma alhali abin lasifika bai huta wa shi ya ce zai yake ji dan wa idan limamin ku ya tauri ya ce shi a waje zai yi ita dai sallah ba ɗakin ba ake wa tunda matattarar sallah ce da ayi arihaba da ayi cikin masallaci inda liman yake nan ne wurin sallah kamata mamun su hutu waje su shiga sahu a bayan liman gaskiyar magana bai kamata masu su a cikin shi ya waje kamata su hutu waje tunda shi ya kawo su dalilai wanda ya ce zahiya yawa kun ba sama gaskiyar magana in handa ba ba tsara komai kamata ya shiga masallacin ya ja jama'a gaskiya mu abu amma ba sama da ruwan liman ba mai hukunci da iyawa akwai da ruwan da yasa a wani lokacin ya kawo magana da zahiya yawa sauransu alawa alam shi dai mamu ala kulli halin kullum mamu ya ba liman ya haƙuri biyu ba liman assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi Ahmed tambaya ne muka yi ban ji amsa kamar na ce mu ina muku tambaya kamar namiji ne barkalla yana da kai shekara hamsin da wani abu yanzu sai ya ga yarinya ita ce nake magana ita ce nake magana yanzu ce ka tuka waya bayanin nan sai ta kama radio ko bige radio a eh ina da radio ban ji ne ba a amsa kama radio yanzu ita ce ita ce nake tuka tuka gira ita ce nake aha to eh na'am a takaice bayanin da na yi na tana magana kenan latije ne ya ga yarinya karama suna mu'amala an mai magana an mai nasi an arme ne ya arme ce ce zina zai na ce wani magana asalin ta iyawa yayi ne kan bacin rai na iya kama za a dame shi kan abin da yake yi ci irin wani abin yalwa in ya gabato abin da ya yi a samu na kusan wannan bawan Allah wanda zai mai nasiha akan abin da yake ciki na mu'amala ba ta arme ba da mata a waje kuma gaban ta wuce magana yarinya kuma ba yarinya bace ba kenan an harman zai lalle a yi arme an ba arme ba zai yi kin ga zai shayi mutuncin shi kuma iya iya da diya ya sa aka gama diyan shi magana ka zura mutuncin ka a matsayin ka na tijo kuma ka zura mutuncin diyanka wannan shine matsala kenan da mai nasiya samun zai mai nasiya wanda zai ji hankalin shi kan wannan abin kamar da kika hudin arman zai yi arme ba arme ya sha wa mutane lahiya sai magana ta sallah a waje ta mana bayanin ta a hoto a kuma biyo liman in wuce liman ba matsalar komai liman ya shiga ciki gurin sai na'am assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam
Ana an tashi lafiya.
ya yi lau Yawa mana muna da tambaya.
na'am
Yawa wani ba Allah ne da ya sabon aure duk lokacin da ya kusanci matan nan sai nan ya fama akan hakan to wani lokaci da ya zo ya nemi ta ce da shi tana al'ada. sai eh tsammanin cewa irin maganar da ta nuna iyawa sai ya amfani da ita akan haka sai daga baya gane cewa lallai abin da kuma ne iya ne eh wani al'amarin da ke iya ne ne ke fito wannan matsala
eh
yau ba ta shi ba ta
to sai muna magana ta assalamu alaikum alhamdulillah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh la ya lau
amma da muna tambaya ne na'am sama an ce wai ko da zo da kyau kolo aski ne kafa kan karkwarar yayi dan na gani da kyau eh eh, na gani to S- yan wa haƙurin tsamsa da haƙurin mai ido na mu sai yake magana ce tana magana mace ce take da juna biyu me ya kamata ta yi alwa da mai magana wanda- magana rubutun sha alwa a takaice mai juna biyu ba magana rubutu ba tare ka addu'a ta Allah sarki ta lahi duka wuraren addu'o'inta na sujada na bayan tayya ta rinka yi kuma in ta ji motsin naƙuda ta rinka tsirin su addu'o'in su Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alu lahazana idza shita sahala wannan addu'o'in irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin shi ga mata mai mai naƙuda ta tsirin addu'o'i gaskiya ba rubutu ba za a yi addu'a ya kamata a yi alwa gaskiya magana sai mai magana eh, limami ya dogo tahiya ko doguwar alkunutu to shi dogo tahiya in kai ka kare tahiyarka kama annabi salati zaka ta addu'o'i har Allah sa liman ya ya sallama tamam da alkunutu ka ce ya samu da ba a ji abin da ke ta boye nan to wani asali dai daya cikin sabai ya mata suna da bid'a irin ta kullum bayan asuba a shiru zo na kenan ba wani abu da wani zan iya ga maka ga din babu shi a sunna sunna bai zo ba kenan babu zan gaya maka anan kenan kuma a gurin ta kwacin ta sunna da ake yin ta wa kana ai a hili ba baka da maka kai daga shiru da dan a hili ake yin ta kai naka amin ne kurin aka ce ta malama ta wuce amin ko kai dan amin ne kurin in a ce waccan ce da ake ta sunna wannan abu yawa kana a gari ana neman ayi addu'a sai mai magana mai azumi uku kuma ya dace ga layakku ga azumi ga magana ashura ko magana arfa kuma azumi uku yake ya zai yan wa ai asalin azumin uku abadul bane ba nafila ce kenan nan kake da zabi kana da ka ci nafila ka in ta da kai kanka ko ka kara kuma akan azumin da aka nema kai na ashura gini ko na ta tasu ake hamsa da sai sai ta shura wai bata bata take tasuwa ce da ashura bata ta shura kuma sai ta shura tasuwa take kenan tasuwa da ashura kenan wannan bai hana ka yawancin azumin naka an kai niyya sai mai maganar mata ce ta ɓoyewa mijinta maganar shi ba ɓoye mata ta gaya mashi amma shi ya ga da mata ya dace wajenta ranar ita ce ita ce ita jini take hala to ganin rashin yarda da yake da ita kenan bai san bai daba da akwai jinin ba dan gama kenan yayi akan wani abun kenan za a ci bashi da kafara akan wannan bayanin da ta yi ya ga tun da mutuna kiyawa zai ga dan wannan tai shi ne gaskiya zahira magana dai in kai da gangam ne ke da wannan magana ko ba ko magana kafara wallahi alam yanzu tun da gangam kuma idan Allah kuma a gaban nan kuma kai hankali kai hatara tunda tana gaya ma ka gani kuma tana haile ka kenan ba kanta baka ce ƙarya take tun da bata ce maka ba tana haile ke kun kewa ce tai kuma samu dai tsahi na kusa a yi sulhu ka ta baka haɗin kai sai mai magana na assalamu alaikum alaikum salam babu tana kara zan cire zan cire kake nan assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam na'am lafiya alhamdulillah ya kokari ya kuri alhamdulillah jaka tambayar ka lokacin namu kaɗan ne ya tamana wai kamar magana bangaren na kuta kuma in a masu ta take haka tana ana ganin wasu ba zama ma inda suke su ne da kamata a ita za a koya mu haka da kin kalla dai kurin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu kuma kai wannan ya kamata addu'a a mata addu'a Allah lissa Allah sabaka lafiya eh tamam ba
assalamu alaikum wa
na'am ba na ta shi lafiya la la
alhamdulillah muna tambaya to radio ce a kusan naka shi za na cire kenan a mai maganar askin kolo yanwa eh gaskiya magana an samu wasu malamai malamai magabata sun yi magana akan hana kolo irin ina ga ta imam nawawi sun dan fodiyo Allah ya kasa ta musu amma malamai sun ce da kuskure ne me kuskure da masu cewa an hana kin saboda asali lawai dan labari da ake ba na sifa ta khawarij na sima Muhammad Talik magana alamun gano khawarijawa ta basar bawa da kolo to a wani abu ne ai ga su kuma ga yawan katin Qur'ani za a saka katin Qur'ani da sallah wannan ba shi bane ba cewa haramta kulu ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Abdullahi ibn Ja'far ke ba labari annabi ya zo ya kirawo ba shi ɗaya ba da ƴan kullin shi annabi ya kirawo su ya kirawo zamu ya musu kula gaba daya kuma ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaru kullu ahluku kullu annabi ya ce ku bar gashi gaba daya ko ku aske gaba daya kina annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ayi aski ya bada da an zai abin da ya hana kurin ya hana ayi zanku kurin zanko annabi hana zanko misali a yanzu irin askin da ake yi kaga aski rabi rabi kai aski rabi da gashi wani haramu ne ko koyon arna ne kuma ya saba ma addini manzala ya hana aski a aski wani bangaren kai a bar saura ko da wannan ne a kadan ba shi gaba ɗaya ba dai barin wata suma a nuriya aski wani bangare manzala ya hana kuma kenan ya hana zanko amma aski kurin in ta kama gari a cikin ma har ma inda ba ke za a yi a wajen ibada ta aikin aikin hajji ko umara kuma Allah ya yi masu kolo akan sai sai illa kurin cewa aski kurin a wata abin ja'iz bai da tafadala ta musamman in ka ga dama kai kolo gaba daya fau ka aski in ka ga dama ka bar kayan ka gyara gaskiya magana kolo ba wani aibu kan kolo ya tabbata sunna masu cewa ba a yi wata fahimta ce na ga cikin kudin fodo kuma Allah gauta musu kurin don ji an ce kurin iya cikin alamu na na khawarij suka ce amma ba da ba da annabi ne hana ba gaskiya magana yin kolo babu wani aibu kan kolo shine na gaban bazar rahimahullah ke cewa babu wani mas'ala a musulunci na barin gashi ko aske ci ga fadala ta barin gashi ko askewa duk wanda kai daya illa ma akwai fadala kan aikin umara ko haji yin kolo shi sai sai ta haka gaskiya magana ka haramta ba magana haramci akan yin kolon ka kolon ka halakkai ko ka gyara gashin ka halakkai wa alaikum salam a tashi lafiya alhamdulillah
ya aiki alhamdulillah wai malam muna tambaya to
irin larura da ta ake gama sallah wa sai shekara koma gida a rasa jami domin yi sallar magarba a wani masallaci mun zo muka tsaro wani masallaci irin sun haɗa isha da magarba ya muka bi su isha kuma da muka zo muka tambayi wani malami ya ta ai tunda ba tare ba muka yi magarba da su ko sallar mu ba ta yi ba kuma a wani hali muna so a ba to mu cikin sahih fiqh sunna na Abu Malik ya kawo wannan bayanin ce babu wani sharadi na ba a raba ta in kai anan kaga za a yi kana iya yi gaskiya cikin wannan sahih fiqh sunna na na Abu Malik ya wannan magana ce babu wani sharadi yazo da ya hana in kai ta anan ka je gana isha anan ka gama kai an dai da jami'i ne ba lahi bane ba cikin sahih fiqh sunna na Abu Malik ya kawo magana cikin sahih fiqh sunna ina kwarin kenan sallar ku ta yi daga cikin yan wani ga lokaci ya tahi muna fata Allah kai mu shirin gaba kuma lamar mai tambaya wani bisa mu bana iya kira a wannan lamar da aka bada wannan lamba ta ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا